والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a suratu yusuf alaihi salam a karatun da ya gabata mun kwana aya ta ɗari da uku yau kenan insha allahu za mu tashi aya ta ɗari da hudu a dai suratu yusuf ɗin inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
الله سبحانه وتعالى yake cewa annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma tas'aluhum alaihi min ajri ai baka tambaye su ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala hadha nushi wa du'a ila alkhair wa rushd min ajri cewa akan nasiha da kake musu da kiransu da kake zuwa ga alkhairi da shiryar da su da kake zuwa ga tafarki na kwarai baka tambaye su wani lada ba an gane da baka tambaye su wani ju'ili ba ko wani ajar cewa ku sanya mun kaza ko ku bani lada ala zalik akan haka bal taf'aluhu ibtiga'a wajhi Allah cewa kana yin haka ne kawai wa'azi da nasiha da kake musu kana neman yardar Allah ne subhanahu wata'ala sai Allah ya ce in huwa ai ma huwa ya'ani alquran cewa shi wannan alqur'ani ba komai ba ne illa zikirun lil'alamin face wa'azi ne, tunatarwa ne ga waɗanda suke bayin Allah. An fahimta? Talikai kenan in aka ce al'alam shi ne kullu masu yiwon ba, duk wanda ba Allah ba ana kiran shi alam, to shi wa'azikiri ne, wa'azi ne ga alamin bi ma'ana mutane da aljanu, su ne asaƙalai wanda ake aiko musu da saƙo. Sauran halittu su? suna dai tasbihi suna girmama Allah subhanahu wa ta'ala amma ba a yi musu saƙo irin yadda aka yi wa ɗan adam ba saboda Allah maɗaukakin sarki yana dubawa abin da za ka iya sannan kuma abin da ka yarda ka ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya yi tambayi duwatsu da sama da ƙasa cewa ko za su iya karɓar saƙo amana da za a ba su a aiko musu manzanni su dinga bauta ma Allah su yi manzannin nan biyayya su ta Allah suka ce abin yi musu nauyi ana tayawa dan adam sai ce a kawo shine inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula shi dan adam ana mashi tayi kawai ce a kawo ya karba Allah ya ce lalle ya kasance mai yawan zalintan kanshi jahulan ko mai yawan jahilci bai san akiban al'amari ya zai kasance ba in ya kare alƙawari Allah ka ba mu ikon cika wannan alƙawari din domin na dauka ka dauka ranar alkiyama Allah zai tambaye mu alam a'had ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim sai Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ka'ayyin min ayatin nawa ne daga cikin ayoyi ay ibaratan wa dalala abubuwan lura da suke nuni da kuma abubuwan da ke nuni akan girman Allah subhanahu wa ta'ala fis samawati wal ard da cikin sammai da ƙasai Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab ya ce lalle Allah maɗaukin sarki ya ce inna fi ikhtilafin laili wan nahar ko inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittun sammai bakwai da ƙasai bakwai wa ikhtilafin layl da kuma sabanin dare yanzu an shiga dare an jima kuma wasu ƴan aure in sun wuce sai wuni yazo Allah ya ce la ayatin akwai abun lura li'ulil albab ga waɗanda suke da hankali cewa ka duba ita wannan sama ɗin yadda Allah maɗaukakin sarki ya riƙe ta ba ka taɓa ji ba Allah ya ce farji ilbasara haltara min fitur sun marji ilbasara karratai yankalib ilaika albasaru khasi alwahuwa hasid Allah ya ce ka tsaya ka kalli sama ka sake juyawa ka kare mata kallo hal tara min futur kaga wani guri da aka ce mayo ya tsagi kaji wata rana da aka ce yau ana gyaran sama sumarji albasara karratain in kalan farko ne ka kalla Allah ce sake juyawa ka kare mata kallo ka nutsu haka zaka dawo da idan ka bai samu abin da ke nema ba haka sam kasa saman nan guda bakwai ce haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya riƙe ta yumsikus samawati wal ard an tazula haka ya riƙe ta ba za su taɓa kuma gushewa ba ba za su kauce ba za su ƙwace ba lahu ma fis samawati wa ma fil ard ko sannan Allah ya ce wala ya'uduhu hibzuhuma bai gajiyar da shi kiyaye su Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin nawa ne daga cikin ayoyi ai ibra wa dalala fis samawati wal ard a cikin sammai da kasai yamurruna alaiha wanda suna wucewa akan wayannan ayoyi din ga rana nan kada kallo rana kwara ɗaya ce za a hasko ta ta haske duniya ko ina wata kwaya ɗaya ne kuma yana bin gidan kowa ko har bahaushe ya ce farin wata rakawawa ko sai ka kamar kai yake bi kana ta tafiya yana binka akwai shi a gidan can a gidan wancan ma akwai a wancan dajin ma akwai fitila ce kuma kwaya daya wanda kaga yanzu fitila kwaya daya bace sai ta gamsar da masallacin nan gaba daya ba amma wata idan ya kai cikarsa sai ka tsinci allura a kar sai dai in idan naka dama ya samu matsala ya dade ko takardu sun kashi an gane ko cewa yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun cewa la ya tafakkaruna wala ya tabiruna biha cewa ba sa tunani akai sannan ba sa daukan wani abun lura a ciki manzan Allah da ya karanta wannan ayan cikin suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار bazala da ya karanta wayannan ayoyin yace bone ya tabbata ga mutumin da ya karanta wannan ayoyin bai zauna yayi tafakkuri yayi tunani ba ka duba ka gani wannan halittar ta sama Allah yayi ta ne fa a cikin kwana biyu ka duba halittar ƙasa Allah yayi ta ne a cikin kwana biyu ba wai ƙasa wannan da kake ba ƙasan bakwai ne Allahu allazi khalaqa sama khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna Allah shi ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ita ma misalin sammai bakwai to kaga saman bakwai ce manzo Allah ya ce daga sama ta daya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 daga ta biyu zuwa ta uku tafiyar shekara 500 kuma a kowace sama akwai halittar da Allah maɗaukin sarki ya ajiye a ciki haka kuma ƙasa kuma wayannan abin da aka yi duka a cikin kwana biyu Allah madaukin sarki yayi qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'iin Allah ya ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifza zalika taqdirul azizil alim Allah madaukin sarki ce kuna kafircewa wanda ya halici ƙasa guda bakwai fi yaumai a cikin kwana biyu Allah ya halici ƙasa ƙasa tun daga wannan da kake gani kake takawa kake gini kake kaza huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur ko to wannan ƙasan da kake takawa har ƙasan bakwai Allah a cikin kwana biyu yayi waj'ala fiha rawasiya min fawqiha sannan Allah ya sa jibal manya-manyan duwatsu wal jibala autada suka zama notina suka daure kasar ta zama suka yi mata tirke inda ba za ta dinga jijjiga ba waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha Allah ya saka albarkatu a cikin kasan tun daga ma'adanai zuwa tsirrai Allah ya ce fi arba'ati ayyamin wannan da shan duk da ka gani an yi da zuba duwatsun kwana biyu halittar ƙasar kwana biyu zuba albarkatun ƙasar da taraku da aka sanya mata na duwatsu kwana biyu in ka haɗa nawa kwana hudu fi arba'ati ayyami Allah ce sawa'al lisa'il ga duk wanda yake so ya tambaya ya aka yi sai ya ga ya mashi ga yanda aka yi sun mastawa ila sama sai kuma Allah ya nufi halittar sama fasawahunna ila sama'i wa hiya dukhanun فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين الله يce faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn ita ma saman bakwai din aka yi ta a cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifza zalika taqdirul azizul alim Allah yace haka kuma muka kawata saman duniya bi masabiha da fitilu baka ganin taurari za su haska sun yi ado a sama wa hibzan bi ma'ana wa hibzan min kulli shaytanin maridi cewa kuma kariya ne ga dukkan wani shaytani tsagera da zai je ya sato magana illa man sarqa sam'a fatbahu shihabun an fahimci wannan Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun nawa ne ayoyi a cikin sammai da cikin ƙasai suna wuce su amma ba sa tsayawa su yi tafakkuri su yi tunani a kai yanzu idan aka ce an gina masallacin nan a kwana biyu iya masallacin nan nawa yake a unguwan nan an gina shi a kwana biyu wannan filolin gaba ɗaya an sa ko an yi sa pop an yi waye da sauransu a cikin kwana biyu za a ce kai wannan wannan mayan kamfani ne aiki ake bukuratan wa asila shi ko Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun cewa kwana biyu ma ba wai tsawon lokacin aikin bane a wajen Allah ya mana haka ne ya bamu darasi kawai an gane ko zaka ya halicci sama da ƙasa fi sittati ayyamin Allah ya ce wa ma masana min lughub yace kun ba mu gaji ba saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun
na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah da yawa daga cikin su so da yawa dama idan zaka ji Allah zai ambaci zargi zaka ji ya kira yawa in aka ce kafiran minhum sai a ce fasiqun ko qalilan ma tadhakkarun walakin aktharuhum la yaqilun akthariya ba ita take nuna cewar abu da yawa mutane suna ruduwa ce ka duba dandazan mutanen nan duka ka ce wannan abun ba daidai bane a'a wannan ba shi yake nunawa ba akwai annabin da yazo manzo Allah ya ce shi yazo yayi wa'azi har ya bar duniya ba wanda ya imani da shi sai a ce wayannan masu yawan su ne daidai annabin nan ba daidai bane yace ya ga wani annabi mutane basu bu goma ba suka yi imani da shi yace ya ga wani annabi da mutum biyu yace na ga wani ma laisa ma'ahu ahad babu kowa tunda yanzu shi kadai ne yazo da wahayi daga wajen Allah suka ki karba sai a ce tunda suna da yawa su ne akan daidai Allah ya ce wa in tuti aksara man fil ardi dilluka an sabilillah an gane wannan ko Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun cewa da yawan su ba su imani da Allah face sai suna shirka da Allah Abdullahi dan Abbasin Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda yace min imanihim idza qila lahum man khalaqa as-samawati wa man khalaqa al-arda wa man khalaqa al-jibala qalu Allah daga cikin imaninsu shine suna da tauhidin rububiyya cewa wane ne ya halicci sammai bakwai waye halicci kassai waye halicci duwatsu qalu Allah wa hum mushrikuna bihi amma duk da haka kuma suna shirka da shi suna bautawa wannan Allah sun san wannan din ba shine ya halicci sama ba ba shi yayi ƙasa ba ba shi ya halicce su ba amma kuma suna bautata mashi in haka ce saboda me kuke bautawa sai su ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ce ai ba wai kawai muna bauta musu bane dan sun cancanta cewa su alloli bane a'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa cewa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah mu kai tsaye ba mu isa mu bauta ma Allah mu sadu da Allah ba sai mun rike wani wasita shirkar zamanantar da ita ake yi yanzu ba ka ake cewa ba kai tsaye yanzu kai ka isa ka rike alqur'ani ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka rike wani shehu ba sai ce ba zai yi ba ko dole sai ka rike shehu in baka rike shi ba to ba za ka shiga aljanna ba su ma wayancan suka ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wannan kuma ba daidai bane duk wanda ya mika wuyan shiga Allah subhanahu wataala yana mai kyautata ibadarsa yana da lada a wajen ubangijinsa kuma Allah zai bashi aljanna ko ka san shehu ko baka san shi ba ko ka san uban kungiya ko baka san shi ba ko ka san ko in baka san kowa ba Allah da manzon shi ka sani zaka shiga aljanna sai dai in baka bauta ma Allah yanda ya kamata ba dan manzo Allah ya yanke hukunci kaf da ya ce da ya karanta wa sahabbai cewa Yahudawa sun kasu kashi saba'in da biyu da sannu wannan al'umman za ta kasu kashi saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida. Duk waɗannan sauran hanyoyi saba'in da biyu za su shiga wuta sai ƙwaya ɗaya. Kuma akan kowace daga cikin wannan hanyoyi ɗin akwai wani shaiɗani da yake kiran mutane, yana ƙawata wannan mazhabi nashi. yana kawata wannan tafarki nasa yana cewa huwa alal khair wanda ya amsa masa sai jefa shi zuwa wuta manzo Allah ya ce du'atun ala abwabi jahannam da masu da'awa ne a kofar wutar jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa shi da kaga ya kamata ya zama wajibi ba kamata ba ka san wace ce wannan kofa din wace ce hanya din an gane ko da haka budda an ta'rifa albab kenan an gane ko don haka in baka san kofar ba kana iya ka fada wata kofar kana zaton ita ce sai ta kai ka zuwa ga halaka ya ne ne hanya din shine manzo Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi wanda suka bauta ma Allah irin yanda ni da sahabbaina muka bauta ma Allah subhanahu wataala to idan ka bauta ma Allah a haka zaka shiga aljanna amma duk hanyar wanda ka kama in ka saba wata manzon Allah wallahi wuta zaka shiga ko shakka ba Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce min
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الله مدوكاكين سركي يتي أفأمنوا ya ce yanzu sun aminta an ta'atiyahum ghashiyatun eh min azabillah cewa yanzu sun aminta a ce azaba ta zo musu daga wajen Allah subhanahu wata'ala cewa ta zo musu ba tare da sun shirya ba aw ta'tiyahum baghtatan ko ko azaba ta zo musu baghtatan ba zato ba tsammani wa hum la yash'urun cewa ba su sani ba an gane la yuhissuna bi zalik cewa ba su san lokacin da za ta zo ba yanzu mutane sun aminta da haka ya zama kana bauta ma Allah har ajali ya zo maka kana kan sabawa Allah din shine gashiya an gane azabar Allah ta zo maka ajali ya zo maka kana cikin sabawa Allah bagatatan ba zato ba tsammani ba haka mutuwa take zuwa ba kowa ba kusan duk wanda zaka gani ya mutu duk kabarin da ka gani mai kabarin bai shirya mutuwa a ranar ba yana da buri ƙarshe zaka je yana da buri ma na shekara 20 ko 30 ma wani yana da shekara 50 wani yana ganin a'a satin sama za mu yi kaza wani kuma a baɗi in muka yi kaza za mu yi kaza amma ashe a ranar zai mutu ko a ranar zai mutu da haka idan azaba ta zo maka ka ajalinka ya zo kana cikin sabawa Allah Allah maɗaukin sarki ya ce shin fa hal indahum ma yaj'aluhum amini an yunazzila bihim azabun min Allah ya ummuhum cewa yanzu a wajensu akwai wani abin da zai sanya su zama amintattu azabar Allah ta zo ta gama da su gaba ɗaya ta mamaye su aw ya atiyahumul qiyama fuj'atan ko kawai a ce kiyaman nan ta zo ma ba zato ba tsammani ko mutuwa ta zo maka ba zato ba tsammani wahum la yash'urun cewa ba su san da hakan ba sai kawai ajali ya zo kaga duk wanda ya tsinci kansa haka to ai kaga ya shiga halin kakanika yi me aya take so ta nuna maka cewa ana so ko da yaushe ka zama a shirye an gane karka ware wata rana karka ware wani lokaci ka ce wannan kalar za mu sheƙi aya daga baya kuma za mu gyaru wa ya gaya ma za ka gyaru wa ya gaya ma za ka wuce wannan wunin da za ku sheƙi aya a ciki wa ya gaya maka wannan lokacin karatu ne kake yi a ce school life ko da haka bari za a ɗan moshare a yi kaza daga baya sai a yi kaza wani kuma sai ya tafi gurin service a nan yake sheƙi ayarsa ko? An fahimta ba, ba dangin iya ba na baba babu kari oba babu kora babu spill oba kawai yanzu ya ci karen shi ba babbaka sai manzala ya ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake kaji tsoron Allah dan zaka iya samun dalibi ya zauna lafiya lau har ya gama university a kam yake lalacewa anan zai lalace saboda nan ya san ba wani doka an ba shi yanci an ba shi hurriya yanzu shi mai hankali ne shi mai dama ne a nan babu haram haram kawai shi ne in ba ta amince ba amma in ta amince kawai babu wani wannan to a nan wani yake lalacewa to a nan waye gaya maka cewar za ka kai labari za ka gama wannan abin za ka gama wannan shekarun na samartaka za ka gama wannan shekarun na karatu za ka gama wannan shekarun na sabis azaba mutuwa ba ta zo ma ba za ka muji tsoron Allah manzo Allah ya ce ittaqullaha haythu ma kuntum cewa ku ji tsoron Allah duk inda kuke an gane ko wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ko Allah ya ce ku mu'amalanci mutane da kyakkyawar ɗabi'a sai Allah ya ce kul kace da su قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ce da su hadihi sabili, cewa wannan abin da nake kiranku a kan shi, ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, cewa wannan shi ne tafarki na. An ya ƙulullahu ta'ala li abdihi wa rasulihi ila thaƙalai, al'insi wal jin. Al'imamu Ibn Kasirin yake cewa Allah yana faɗi ma manzan shi, bawansa kuma manzansa da ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu. insu wal jin amiran lahu an yukhbiran nas Allah yana umartan shi ya sanar da mutane ya ba mutane labari anna hadhihi sabilahu cewa wannan ita ce tafarkinsa ai tariqahu wa maslakahu wa sunnatahu cewa shi ta hanyarsa shine mashigarsa shine sunnarsa me kenan wahiya da'watu ila shahadati alla ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu shine ya kira mutane ga su kadaita Allah su shaida babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai duk wani wanda ake allantarwa ƙarya ne zalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir Allah madaukin sarki yake cewa Allah shine ubangiji na gaskiya duk wani wanda zaka ji an ce wani Allah ne wance alliya ne wani kaza ne Allah ya ce ƙarya ne ba su isa ba akwai siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya ware duk wanda ba shi da wannan siffar kuma ba wanda ya isa ya samu wannan siffa ɗin in dai kana rayuwa a duniya labudda akwai ubanka ko ko kattai kaushi akwai babanka akwai mahaifiyarka shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul huwallahu ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad shi Allah bai haifa ba ba a haife shi ba kai wancan da kace Allah ne kuma kai da kanka kana ba da in zaka yi nasaba shi sai ka ce dan gidan wani dan gidan wani ko in ka tashi zaka yi lissafi zaka ce ƴaƴansa wani ma dan sa ne wani ma dan sa ne har kana girmama shi kana daraja shi cewa dan babban gida ne kuma shi ka ce Allah ne to kaga yana da mata kenan ko akwai mai tayar mar hankali akwai mai bata mar rai ko ba haka ba eh akwai mai canza manufarsa shi ko Allah fa'alul lima yurid yasa ce wallam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowa da yake sama da ƙasa Allah ce zai zo mashi bawa ne lam yalid wa lam yulad shi bai haifa ba yasa idan aka ce ma Allah yana da ɗa Allah ya ce takadu samawatu يتفطرن منه وتنشق الأرض وتكر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سما ستاي كما تساجي وتنشق الأرض kasa tana kusa da ta tsage watakirul jibal duwatsu suna kusa da su fado in an ce Allah yana da da saboda siffanta ɗa a Allah ta waya ne, kai kana buƙatar ɗa ko ka samu ɗa ka sami shi ne saboda buƙata, farko buƙatar ka zuwa ga ka biya buƙatar ka ta kai ka ka samu wannan ɗan, shi kuma Allahu samadu ne, shi alganiyu ne bai da buƙatar komai a wurin kowa. Sannan kai kana haifan ɗa ne saboda in ka tsufa shi sai ya dafa maka, ko in ka mutu ya gaje ka. ya maka addu'a. Ko, idan ka zo yanzu al'amari ya tsaya, rayuwa ta maka ritaya, shi ɗanka sai ya ɗora a inda ka tsaya. Haka annabi Zakariya ya ce. Ko, ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i, wa kana timra'ati aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Yana tsoron ‘yan bayansa wanda suke kewaye da shi ɗin nan, kar su zama idan sun zo su saba akan abin da yake da haka sai ke roƙo a bashi ɗa nasa da zai gaje shi kiyaye abin da baban shi ke kai shi kuma Allah ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu za mu gaje kasar gaba ɗaya da wanda yake kanta to kaga Allah shi baya mutuwa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut Allah ce dogara da rayayyen da baya mutuwa duk wanda zai mutu ko ma ya mutu to kuma ka ce wannan Allah ne wannan ayayi ya wuce kama ma wannan tsantsan rashin hankali ne mu ba za a ce yayi kama da rashin hankali ba wannan rashin hankali ne a ce wannan mutumin ya mutu kuma ka ce shi Allah ne shine gausin zamani eh shine kauni ke hannunsa su ne kaza kaza kaza kaza kuma gashi bai da rai ƙasa kuma ta haɗiye shi eh kaga babu wannan Allah madaukin sarki shi ce shi Allahu la ilaha illa huwa yace al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naumun Allah ya ce gengedi baya kama shi ba dai bacci gengedi baya kama shi kasan duk wanda zai yi gengedi to zai zai wuce da bacci gobe duk wanda zai wuce da bacci kuwa zai iya mutuwa ko a cikin baccin Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma an fahimci wannan ko Allah madaukin sarki yake cewa kul kace da su hadhihi sabili cewa wannan ita ce hanya ta wahiyar da'awatu ila shahadati Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu an gane yad'u ila Allah biha ala basiratin min dhalik yace ad'u ila Allah ko cewa ina kira zuwa ga wannan tafarki din ala basiratin min dhalik cewa ina yin haka ne ala basira da ilimi an gane yaqinin wa burhan cewa ina yi da yaqini kuma ina yi da hujja an fahimta da haka ba a yin da'awa sai da ilimi ba a yin da'awa sai da ilimi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun Allah ce karka yadda ka faɗa ko ka aikata abin da baka da ilimi akai Allah zai maka tambaya akai shi yasa fatawa ma take da girman hatsari take da girman hatsari a tambaye ka me hukuncin kaza ka ce kaza jama'a kaza ba kyau kaza da kyau babu dalili daga wajen Allah wannan yana kai mutum zuwa ga shi azabar Allah wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladzina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ka kiyaye duk abin da baka sani baka ce ban sani ba manzo Allah ya karantar da mu malaika jibril ya zo ya masa tambaya tun farkon a islamiya aka koya mana wannan ko da manzo yana tambaya manzo Allah yana bashi labari in ya tambaya ya bashi amsa yace sadaqata har sai da aka zo yace to akhbirni anis sa'a ban labari kiyama mata taqa yaushe za ta tashi ne a wace shekara ne a wata na nawa a sati na nawa a cikin wata a daidai wace awa za ta tashi sai ce mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il an gane kaga saboda me Allah ya ce inna allaha indahu ilmu sa'a shi kadai Allah shi ya sani yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha ilimin yaushe ne wanne wata a wace shekara a wanne sati zai ta faru wannan yana wajen ubangijinka sai manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il da ka an tambaye ka abinda baka sani ba sai ka ce ban sani Kar ka ce a kaza haram ne a kaza ai halal ne to ko kai ma ai kai to ban dai sani ba amma ai kai ma ka san dai kam kaza kan bai kamata ba to wannan wani irin tuka da warwara ne ke ka tsaya a baka sani ba mana daga nan zuwa ka mutu in ka samu ba sai ka faɗa ba eh in baka samu ba shikenan ka huta babu abin da ya fi komai daɗi irin la'adiri tambaya da ta kowace daɗi in aka yi ma bincike kuma wanda ya zo zai ma bincike a kan la'adiri ma sai ka ce to wannan fa akwai matsala malam mai hukuncin ka za ka ce ban sani ba a ce to malam ban sani ba a wace aya ne ban sani a wani littafi a mujalladi na nawa kaga wannan sai bai taɓaɓɓe ne zai maka wannan tambaya kana cewa ban sani ba shike na wuce gurin ba buƙatar littafi amma an kace na sani akwai buƙatar ka hararo dalilin ko ko ka kawo littafin ko ayar ko kaza ko kaza ko kaza daka babu abin da yafi sauki irin la'adiri ban sani ba yafi komai sauki amma sai kai kokari sai ka amsa akwai wanda zai zo ya murkushe tun Ramadan in ya fara har washe garin za a za a rufe tafsiri ba abin sa bashin tambaya ko daya tsabar karatu komai ya sani manya-manyan malamai za ka samu ana musu tambaya kai in ka ji an yi tambayar sai ka ji ya ce Allahu alam irin su bin basu ba irin su malam usaimin irin su malam albani su sale fauzan sai ka ji suna cewa Allahu alam kai kuma ya ka dinga zabura saboda kai baka san akibar abun ba wani malami cikin magabata ya ce bahaftu amman yabi'a akhiratahu lidunya ghairihi fawajadtuhu al-mufti yace na yi bincike wa ke sayar da lahirar shi don duniyar wani yace sai na gano cewa mai fatawa ne musamman yan fatawar zamanin nan cikin fatawar zai baka amsa ya nuna ma signing kawai yake so kai bar malam kaza kaza ne ya faru kaza kaza ya- sai ya karanta ma tsab ne kaza ne kaza ne kaza malam ina kawai ai babu komai ko kana cewa eh shikenan shi ya samu hujja fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun yace na tambayi malam wani yace halal ne dama ya gama iya gurin da zai bar ma kai wajen sani ya gama fatawar shi to kaga wannan akwai hatsari a ciki ko yan ba maka tambayar ka dan fara bashi amsa daidai inda yake so kudin sa ya kare kuma dan rashin adalci ba zai sake sa kudi ya gida ka karasa ba sai je ce ka ce kaza shi yasa in mutum zai ma tambaya ka tambaye shi ka shirya kar in fara maka magana kudi ya yanke in ya shirya sai kai masa bayani in bai shirya ba ka ce ka bari har sai ka shirya ko Jabir ɗan Abdullahi da ya tashi yana son hadisi kwaya ɗaya ba kuɗi ya tara sai raƙumi ba ya kama hanya ya tafi Yaman tun daga Madina kwana 40 yayi yana tafiya akan hadisi kwaya ɗaya to kai ne ba za ka sai kati na 500 ba ai maka fatawa ya ma yawa an gane ko to yace ala basiratin ina yi ne ala basira bi ma'ana ala ilmin wa yaqinin wa burhan cewa da ilimi da yaqini da kuma hujja kada zama kana da awa kana jin shakka akai ta wa man ittaba'ani wa huwa huwa wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilayhi rasulullah yace manzan Allah da wanda suka bi shi suna kira zuwa ga abinda manzan Allah ya kira ala basiratin wa yaqinin wa burhanin shar'i wa aqli cewa suna kira ne akan ilimi da yaqini da hujja wanda take ci shari'a da ta hankali an gane ko sai Allah ya ce wa ma ana minal mushrikin cewa ni ban kasance ba subhanallah ko tsarki ya tabbata ga Allah ai anza'ullaha wa ajilluhu wa wa- ko muqaddisuhu cewa ina tsarkake Allah ina girmama shi ala an yakuna lahu sharikun aw nazir cewa a ce Allah yana da abokin tarayya ko a ce ga wani wanda yake daidai da Allah subhanahu wa ta'ala babu tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura an gane ko sai Allah ya ce wa ma ana minal mushrikin cewa ni bani daga cikin mushrikai sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablik وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah madaukakin sarki ya ce ba mu aiko wani ba kafin kai ya kai wannan manzo illa rijalan face mazaje muke aikowa an gane innama ursila rusulahu minar rijal la minan nisa Allah ba aiko manzo babu annabiya ko daya mace ballantana alliya ko Eh, babu ko daya annabiya mace saboda abun tahammulin abin zai mata wahala shi yasa manzo Allah ya hana ma ayi a sa shugaba wanda take a ce mace ce shugabar ku a ce local government kuna da ita sai a ce ai ita chairman din local government ɗinku mace ce ko gwamnar ku mace ce ko shugaban ƙasar ku mace ce ba za ku kai labari ba manzo Allah ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a cewa duk mutanen da suka jibantar da al'amarinsu aka ba wa mace manzo Allah ya ce ba za su rabauta ba wannan kuma a kowanne mulki ne don wani zai iya ce maka a'a ai wannan a mulkin a a musulunci ne yanzu nan demokradiya ake yi Ko? What man do, woman can do. Ko? Eh, haba ibin betawa, don shegiyar ƙarya. To, a kama ƙadan gare wani. Za ta kama? Eh? Taron su su dubu ba za ka samu ƙadan gare ɗaya talwata su ba. Sannan, in dai har what man do, woman can do ibin beta, ya take magana da rabin murya ta ci ko rabin mana. Ah? Allah ya kyauta.
Amin.
Wa ma kalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum la shatta. Ita ma- mace ta yi aiki dumni ikhtisasiha. Abin da ya shafe ta za ta iya za ta yi. Na maza daban, na mata daban. Wannan baya daga cikin abin da yake na mata. Manzo Allah ce lan yufliha qaumun wallaw amruhum ira- imra. In yace maka a to ai wancan a musulunci ne. Nan ana maganan demokradiyya ne. Sai a ce eh lokacin da sababul wurud na hadisin da annabi ya ce lan yufliha qaumun wallaw amruhum imra'a a lokacin wani sarki ne daga cikin sarkin Rum ba sarkin Rum ne da ya mutu sai aka ce za a saka yarsa ta zama ita ce magajiyarsa ita ce za ta zama sarkin garin sai manzo Allah ya ce lan yufliha qaumun wallaw amruhum imra'a kaga ai kafirai ne an fahimta na san kuwa duk kafircin demokuraɗiyyar nan in ta yi ƙoƙari ta je daidai da kafiran rum in ta dage ma kenan ko eh a ta yi ƙoƙari ta su haɗa su haɗa wannan su su yi kunnan doki da haka ba a ba wa mace shugabanci iyakaci dai ta yi uwar gidanci ko eh ita yi uwar gidanci wannan an bar mata in mai gida ya dawo kuma to uban gida ya zo mulkinta ya ƙare an fahimta yawwa Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah ya ce daga mutanen alqariya ba mutanen ƙauye ba alfalam yasiru fil ardi Allah ya ce to yanzu ba za su zaga cikin ƙasa ba ce tafiya mabudin ilimi ko fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su gani yaya ƙarshen wanda suka wuce kafin su da suka ƙaryata manzanni ya al'amarin su ya ƙare sai Allah ya ce wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw Allah madaukin sarki yace lalle gidan lahira iya fa alkhairi ga waɗanda suka bi Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana wala sawabul akhirah afdalu min ad-dunya wa ma fiha lil ladina amanu wa khafu rabbahum cewa ladan da yake wajen Allah shi ya fi akan duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya. Nai a yayin da ka rasa duniya, wannan baya daga cikin ma wani abin damuwa. A lokacin da ka rasa lahira, ka mutu ba imani, ko kana rayuwa ba ka bauta ma Allah, nan ne kai asara ƙatuwa. Amma don duniyan nan ka rasa ta, akwai wanda ya fi ka daraja a wajen Allah ya yi talauci. An fahimta? manzan Allah da kansa ya zauna nana Aisha ta ce sai su ga jinjirin wata biyu ba dora tukunya a gidansu ba ce da me kuke rayuwa ta ce aswadai za su ci dabino su sha ruwa akwai sanda aka yi zaman Madina har ta kai manzan Allah yana daura dutse a cikin sa sahabbai suna daura dutse a cikin su mun fahimta da haka dan kai wannan ba komai bane Imam al-Bukhari haka ya kulla babi a cikin sayul bukari ya ce kar maza su dago daga sujjada har sai kar mata su dago daga sujjada har sai maza sun daidaita me ake nufi da wannan magana cewa karancin sutura masallacin kuma gaba ɗaya guda ɗaya ne sahun mata yana baya sahun maza yana gaba sai manzo Allah ya ce kar maza su daukar mata su dago har sai maza sun daidaita kowa ya gama gyaggyarawa saboda ba kowa yake da izarin da ya rufe masa ko ina ba akwai wanda ta zo ta ba da kanta a manzo Allah da manzo Allah ya daga kai ya kalle ta sai ya sunkuyar da kansa saboda ai kaga ko ni ga magari in kika zo kika ce kina so na sai ni kuma naga baki min ba ina ganin ai ba mutunci bane kai tsayin ce ba na son ki sai dai ka ɗan nemi wata ‘yan dabara ku. Eh, amma kai tsaye mutum ya ce yana ƙaunar ka kai kuma ka ce ba ka san shi? Kaga ko ni ba zan iya ba, ballanta na ko manzan Allah. Da manzan Allah ɗaga kai ya kalle ta sai ya sunkuyar. Yanzu wannan darasi aka ba ku ustazai. Eh, kaga ta kana malami Islamiyya kawai ya duba wata yarinya kai bata burge ka ba, sai a ce an baka. ce to ba komai kuma kai bata ma ba a'a sai ka yi godiya Allah ya saka da alkhairi ko yanzu ma karatu nake dan nema ina so zan dan eh sai kai wata dabara sai ka kauce eh saboda ba to rayuwa ne ai ka takura rayuwarka yayin da ka auri wacce ba ka so a yayin da aka aure mace wanda ba ta so haka za ta yi rayuwa ita ma haka dai kawai ta zo dai kamar ba ta zo ba haka sai ka ce a'a sai ka dan kawo uzuri manzo Allah da ya daga kai ya kalle ta kawai sai ya shiru sahabbai wayayyun mutane ne sai wani sahabi ya gane yace in lam yakul laka biha haja fazawijni iyaha ce in baka da bukata ya rasulullah a aura min ita mu haka ne rayuwa ai za ka kai wata baka santa in ba ita ba kai taka za ka ga cewa kai in ba wance ba sai rijiya a ɗaura maka aure da wance yau ma gobe kai ka mutu ka yadda zakin soyayya ke eh shi ya yadda a ɗaura masa aure da ita yau gobe ya mutu inda ya auri wance burinsa ya cika wani shi kuma yana ganin da a aura masa ita gara ma ya mutu eh kai kuma wayarta kawai zaka kira in bata daga ba hankalinka sai ya tashi in ta kira wani kuma sai yayi tsuka ya ci wannan bodarar eh haka ne kai tana baka azaba anan can ana bata azaba da haka sai yace in baka da bukata ya rasulullah ka auren min ita manzo Allah yace to kawo sadaki sai yace to ga izarin shi manzo Allah yace to in ka bata izarin in ka in aka raba izarin biyu kai ba zai ishe ka ba ita ba zai ishe ta ba sahabi ne fa da manzo Allah ga iya abin da ya mallaka dan Allah rigar ka nawa kake kuka ce in ka raba izarin biyu kai ba zai ishe ka ba ita ba zai ishe ta ba in kuma ka bata kai zaka zauna ba izari ce haka ne ce ka je ka nemo sadaki ya zaga ya zaga bai samu ba su kuma sahabbai ba sa roƙo ya dawo ya zauna shuru ga mata ga gaurantaka ga miji kuma ba damun kuma aure babu sadaki manzala ce je ka nemo koda zoban bakin karfe ne ya zaga bai samu ba ya dawo can da ya gaji kawai sai tashi ya tafi manzala sai ce ina wani aka ce ga ai ya tafi ya ce a kira shi aka kira ya ce kan ma'aka min alquran izu nawa ka haddace yace na haddace bakara da ali imrana da nisa'i manzo Allah yace a kirjinka eh ce je ka an aura ma ita da abinda ka haddace na bakara da ali imrana da nisa'i shikenan kaga zamanin manzo Allah Allah ranma ya wuce gauranci ko eh amma sai ka samu mutun ya haddace qur'anin ma chas har ya je ya dawo ma ya sake ruguma wata qira'a nan ita ma ya turmishe ta kuma ya ɗauko haraji ko amma yana kwana kuma yana ta mafarke-mafarke kaman wanda mayu suka taba Allah ya sauki a karka tsarguni kawai fada ne karatu na ne a karatu ne kawai amma don ka tsargu da kai nake an gane ko? in ka tsargu da ka yake amma ba ka tsargu ba kawai sai ka bar karatun a yi shi haka an gane ko Allah madaukin sarki cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi Allah ya ce ba za su zaga cikin ƙasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim su ga cewar yaya ƙarshen waɗanda suka wuce kafin su ya al'amarin ya ƙare sai Allah ya ce wala darul akhirah kum khairul lil ladina yattaqun lil ladina lil ladina taqaw afala ta'qilun kum cewa gidan lahira afdalu min ad-dunya wa ma fiha ita tafi duniya da abin da ke cikin ta lil ladina amanu wa khafu rabbahum ga waɗanda suka yi imani suka ji tsoron ubangijinsu afala tatafakkaruna fata'tabirun Allah ya ce to ba za ku zauna ku yi tunani ba afala ta'qilu ba za ku zauna ku yi tunani ku dauki izina ba cewa wannan duniya din aikin banza ce manzo Allah yake cewa ita wannan duniyar da ta kai darajar fifikin sauro a wajen Allah da kafiri ko mukuruwa ɗaya ba zai sha ba amma da yake banzar bazara ce a wajen Allah sai kaga kafirin ma ya fi ka kuɗi ko kafirin ma ya fi ka kuɗi sai ka samu wanda yake saba wa Allah kuma ga kuɗi a hannun shi turum yana ci ya sha abin da yake so kai ka kwana sallah ka share masallaci ka yi kaza amma ba ko sisi aljihu ba saboda a wajen Allah duniyar ba ko bai bace Allah ce ba dan mutane ma kasu zama arna ba da wanda ya bijire ya haƙura da lahira Allah ce rufin kwanan gidansa ma ba wai wannan ja da bulu da kore da ake yi din nan da kofi ba da shi zai yi ba da da azruf da zinare zai yi da azurfa walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfur birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa libuyutihim abwaban wa sururan ala 'alayha yattaki'un wa zukhrufa sai Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin kaga Allah ya ce ba dan mutane kasu zama arna ba duk wanda ya kafirce to yanzu ka duba yanzu inda ake a yanzu nan eh yanda aka sha kida aka sha garaya aka sha jita da piano eh dan duk wani kayan kida dai an sha shi sai aka ce to duk wanda yake ya zama kafiri tsabar kuɗi ma in ya tashi gida da zinare zai rufa kujerin gidansa da ƙofofinsa da azurfa ha kai kuma ustazu ka kwan sallah gidan hayan ma ka kasa biya an kore ka kaga in ba wanda Allah ya margam da katar ya tsaye da shi ba kawai kaga ka kullo ni ameka yaushe ne gobe ladi ko shi to Allah ya sa Allah ya shiryar da mu sai Allah ya ce hatta idza stay asabusu
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
Allah madaukakin sarki ce hatta idan stai asar rusul cewa har lokacin da manzanni suka ebe tsammani malai yake cewa haula rusulul ladina nursiluhum numahil ko namhilu a'da'ahum cewa muna daga kafa mu kauda kai ga abokan gabarsu wala nu'ajiluhumul uqubata istidirajan cewa ba ma gaggauta yi musu azaba muna yi musu istidiraji talala kenan hatta idza ta'akkara ihlaquhum har lokacin da halakar su ta jinkirta sun dade wa ya isar rusulu min halakihim manzannin suka ebe tsambani suna ganin kamar ba za a halakar da su ba wa zannal kuffara anna rusulahum qad kadhabuhum fima wa'aduhum bihi min al-iqab har sai kafiran su samu sakankancewa suna ganin cewa manzannin nan fa cikin abin da suka yi musu na alƙawarin za su yi musu azaba ƙarya ne ja'ahum nasruna sai Allah ya ce sai taimakon mu yazo sai mu halakar da kafirai din ma'ana ita ƙarya Allah madaukakin sarki baya rushe ta lokaci daya sai ta bunƙasa ta girma tana daga hanci tana ganin ita ce tana babu yani ko ni autan iya babu yani ni dodo ko eh yawa ni dodo ka kaza kaza ta tatsuniya da ake yi kamar ba ana dai na fito menene wata waka da naji ana yi ba ba mai iya wane ne ba mai iya jijjiga shi sai ga su Allah san hoto kuma sun suna wasan kula da shi to ita ƙarya dama Allah baya rushe ta lokaci daya sai ta bunƙasa tana ganin ta kai ta isa sai Allah madaukin sarki ya nuna ƙarya ce ita sai Allah ya rushe ta kaga fir'auna ai haka yi ya zauna ya yi tsagerancinsa tun kafin zuwa annabi Musa har bayan zuwa annabi Musa. Har sai da annabi Musa ya kai kamar anya fir'auna za a halakar da shi kuwa? Sai da annabi Musa ya addu'a ya ce, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya. Rabbana ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم yace ya Allah ka ba ma fir'auna innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala Allah ka ba ma fir'auna da yan fada shi ado da dukiya a wannan rayuwar duniya rabbana liyudillu an sabili ya ubangijinmu cewa ƙarshen al'amari wannan dama da suka samu za su fatar da mutane zuwa ga tafarkinka rabbana tmis ala amwalihim Allah ka shafa dukiyarsu washdud ala qulubihim Allah ka tsananta zuciyarsu fala yu'minu ba za su imani ba hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi kaga haka ne ya faru da su kaga hatta idza adakakahul garaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al ana wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin yanzu ne zaka ce ka tuba kaga duk tsigerancin da yayi tayi fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ya hama ibn li sarhan la'alli ablugha al-asbab ablugha asbab as-samawati fa tala ila ilahi musa wa inni la azunnuhu haka yayi tayi malamai suka ce daga san da yace ana rabbukumul a'la zuwa lokacin halaka shi sai da shekara 40 ko ciwon kai babu tsabar lafiya haka aka bar shi aka yi masa istidraji shine fazarni wa man yukadhibu bi hadha alhadisi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah madaukin sai ya ce hatta idza stay asar rusulu wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna cewa sai nasaran mu tazo fanunajji man nasha Allah madaukakin sarki yace sai mu tseratar da wanda muka so wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin Allah madaukin sarki yace kuma azabar mu ba a mayar da ita ai azabina 'anil qaumil mujrimina indama tanzilu bihim indama nanziluhu bihim a lokacin da muka sauke wannan azabar ba wanda isi kau da ita kuma haka Allah madaukin sarki yake yi cewar duk wanda kaga yana zalunci manzo Allah yace inna Allah la yumli lizalim cewa Allah yana yin yana talala ga azzalimi hatta idza akhazahu lam yuflitu lokacin da Allah zai kama shi bai sai kwace ba kuma daka duk wani wanda yake zalunci mahama tsala zulmu fala yastamir duk inda zalunci ya kai ba zai dore ba sai Allah ya karya shi kuma babu wanda ya taba yin zalunci ya kai labari an gane akwai malami da ya rubuta littafi nihayatu zalimi ya ciro maganganun ne littafin nasa ya rerayo shi ne cikin irin su bidaya wan nihaya irin su siyaru alamun nubala haka ya rerayo tarihin muluk da salatin umara wanda suka yi zalunci shugabanni sai ya kawo su al'umma da ta yi zalunci ya ƙarshen ta yayi dukka ba wanda ya gama lafiya na kuma iya mina zalimina biba'id su ma azzaliman nan har na Najeriya abin bai nisa ba abin bai nisa ba an gane kullun sai magana ta rena hankali ko ina sani da halin da ƙasa take ciki ko jiya na ga wannan magana mun san akwai yunwa da Allah kai kana ji mutum ne ba za ku samu shi yana tangadi tsoho kawai sai kaga ya wari ya dawo yaro kukun na matsofi ya ci ya sha ya wannan a wanda yake so su kawai suke rayuwa ƙasa an saka ta cikin garari wallahi Allah ba zai bar wannan ba a dage da addu'a kaga in ka dage addu'a ka dinga addu'a da rabbana wannan aya da na karanta maka duk annabawan Allah in zaka ji sun yi addu'a suna amfani da rabbana tana cikin ismullahi alazim sunan Allah mai girma wanda in an roƙe shi da ita ba ba ta yi wannan ka samo ka faɗi rabbana sau uku a addu'arka Allah zai biya maka bukata ka duba annabi Musa da yake so a halakar da Fir'aun yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim addu'ar ba ta fada ba kuma ku dage da rabbana an gane Allah madaukin sarki zai kawo ƙarshen azzalimai sai Allah ya ce laqad kana لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين To, ita wannan ayar ta tattare gaba ɗaya abin da muka wuto tun daga farkon sura har zuwa nan. Allah maɗaukakin sarki ce, laƙad kana fi ƙasasihim ibara, lalle ya kasance cikin labarai na wa'i manzanni da aka ambata wa ƙasasu umamihim da labaran al'ummominsu, wa fi ƙissati Yusuf da wa- da labarin annabi Yusuf wa ikhwatihi da ‘yan uwansa mau'izatan ya ta'izu biha ashabul uqulis salima, cewa wa'azi ne, mutanen da suke da hankali, lafiyayyen hankali, cewa za su wa'azantu da shi. Sai Allah ya ce, Ma kana hadisan yuftara, ai, ma kana al'ur'an mushtamilu ala zalika, kalaman muhtalikan makzuban. cewa shi wannan alkur'ani da ka gani bai kasance ya ɗauko maganganu ne waɗanda suke aka ƙirƙire su na ƙarya ba a Allah subhanahu wa ta'ala walakin tasdiƙan ladhi baina yadai sai dai shi wannan alkur'ani yana mai gaskatawa ne lil kutubis samawiyyatil munazzala min indillah yana gaskata littattafai ne da aka sauke su daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa tafsilan li kulli shay ko wa tafsilan وتفصيل كل شيء سن إيه؟ كل شيء cewa shi wannan alqur'ani tafsil li kulli ma yuhtaju ila tafsilihi min al-ahkami wash-shara'i shi wannan qur'ani yana rarrabewa dukkan abin da ake da bukata a cikin sa na shari'o'i da hukunce-hukunce wa irshadan li kulli kaid kuma shi wannan alqur'ani yana nuni dukkan wani alkhairi wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma rahama ne ga mutanen da suka yi imani da shi fahumul ladzina yantafi'una bima fi daka wayannan su suke amfanuwa da abin da ke cikin alqur'ani mai girma kaga wannan ayan ta tattara maka cewa shi qur'ani da ka gani ba shafa labari shuni bane ya zo ne yana gaskata littattafan da suka gabace shi wayannan labaran da ka samu gaba ɗaya akwai shi cikin attaura da su injila sannan shi wannan ƙur'ani ya zo yana bayani dukkan abin da ake bukata na hukunci da za a kusanci Allah da shi da za a nisanci sabawa Allah duk abin da zai shigar da kai aljanna ƙur'ani ya zo da shi duk abin da zai kai ka wuta ƙur'ani ya yi maka bayani ya gargaɗe ka ya nuna maka hatsarin wannan hanya ɗin an gane ko sannan shiriya ne in ka bi wata shiriya saɓanin alƙur'ani ka ɓata wa hudan sannan rahama ne in ka nemi rahama a sabanin alkur'ani ka bata an fahimci wannan da haka abinda ayoyin take gaya maka kenan cewa shiriya ne qur'ani rahama ne ga mutanen da suka yi imani da haka in ka yi imani da Allah to zaka bauta ma Allah ne kadai da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabanin haka ba za a ganka a gurin ba wannan shine karshen suratu yusuf alaihi salam idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu dora a suran da take gaba abinda muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure tun daga farkon sura har zuwa nan Allah madaukin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yau wani kaji